bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah ci gaba da karatun littafin ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum a karanto inda mala yusuf tahir leka bismillahir rahmanir rahim faslun fil jiddi wal mawaz wal mawaz wal muwazabati wal muwazabati wal hamma wa ham wal hamma wal himmati na'am wal himma mala yake cewa faslun fil fil jiddi wal muwazabati wal himmati wannan fasali ne da zai bayani dangance da himma ko a ce afon a wal jiddi kokari a fagen karatu fagen neman ilimi wanda yake neman ilimi yake neman karatu to dole ne yayi kokari yayi kwazo wal muwazabati da kuma kwazo kwazo shine nacewa tabbata akan wannan ilimin kullum a ce mutum yana zuwa makaranta kullum sai an gan shi a makaranta kullum yana muraja'a wal himmati da kuma ya samu himma wanda za ta wanda za ta ƙara mushi ƙarfin gwiwa akan yin karatu malai yake cewa thumma la budda min al-jiddi wal muwazawati sannan kuma babu makawa a fagen neman ilimi sai an samu kokari sai an samu kwazo wal mulazamati kuma sai an samu mulazama shine lazimta ko da yaushe a ga mutum yana wannan fagen لطالب العلم جميل ما علم دول هي عن سامو إن هو وإليه الإشارة في القرآن da kuma wannan ne ake nuni akwai nuni a game da wannan abubuwan a cikin alkur'ani fi qaulihi ta'ala wajen fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sulana Allah yake cewa waɗanda suka yi kokari fina cikin game da lamarin addinin mu mana suka ce ya yahya ko zikita wuri kowa eh zai za za ka wuce shi ba wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari game da al'amuran mu na addini wajen neman ilimi wajen neman fahimtar addini Allah ce lanahdiyannahum sulana zamu shiryar da su hanyar mu a wata aya malaki cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ya yahaya khudh kitaba bi quwwa Allah ya ce ma annabi yahaya alaihi salam lokacin da aka aka aiko shi a matsayin annabi kuma aka bashi wannan littafi sai Allah ya ce mishi ya yahaya ya kai yahaya khudh kitaba bi quwwa ka amshi wannan littafin da ƙarfi kaga aka ce mishi da ƙarfi saboda ya sa niyya ya sa himma haka ma annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya zo ma mutanen shi da alluna wanda aka rubuta a taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsira wa katabna lahu fil alwahi maw'izatan wa tafsira li kulli shay sai Allah ya ce mushi fa khuzha bi quwwatin ka amshi wannan allunan da karfi ka rufe su sannan kuma wa amau maka ka umarci mutanenka ya akudu bi ahsaniha su yi rubo da abin da yake ciki mai kyau abin da yake ciki na shari'a kaga wannan duka yana nuni a abin da ya shafi harkar neman ilimi harka abin da harkar karatu fage na karatu to dole ne mutum ya sa kokari ya sa himma mala yake cewa man talaba shay'an duk wanda ya nemi wani abu wajadda yayi kokari wajen neman wannan abun wajada zai samu wannan abun mala yace wa man qara albaba wanda yazo yana kwankwasa kofa yana kwankwasa kofa walajja yake kwankwasawa da ƙarhi yake kwankwasa da ƙarhi kuma ya nace walija ko walaja za a bude mushi ko zai shiga kaga wannan kawai ibara ce ke nuna cewa duk wanda ya tabbata akan wani akan neman wani abu zai samu wannan abu kamar yadda magana take cewa man sara ala darbi wasal duk wanda yake tafiya akan hanya abin da yake nema to zai samu zai samu da zai sadu da abin da yake so wa qila ma da yake cewa an ce bi qadari ma ta'tani ko bi qadari ma tata'anna ko a karanto mana bi qadari ma wakila bi kadari ma ta'atani ma bi qadari ta'atana bi qadari ma ta'tana tanalu ma tatamanna mala yace gwalgwadon abun da kake nihi ko gwargwadon abin da kake so ka samu ko ka ce bi kadari ma gwargwadon yadda kake kula da abu gwargwadon yadda kake kula da abu tanalu ma tamanna kake samun abin da kake so mana yadda ka ba gwargwadon yadda ka ba abu muhimmanci to haka nan zaka samu wannan abun idan ka ba shi muhimmanci da gaske to zaka same shi da gaske idan ka ba shi muhimmanci sama sama to zaka same shi sama sama malaki cewa qila an ce yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalatha ila yake cewa mala yake cewa an ce ana bukata a neman ilimi da kuma neman abin da ya shahi ilimi na fikihu a ila jiddi ko ko ila jiddi ilal jiddi sa ila jiddi a ila jiddi idan ana so a yi game da abin da ya shahi kokari to ana bukatar abubuwa guda uku ana bukata abu na uku al-muta'allim shine neman ilimin a same shi wal ustazu da malamin da da zai bada karatu a same shi wal adabu wal abu afwan wal abu da kuma mahaifi ma'ana duk da kokarin da mutum zai yi to kokari yana bukata abubuwa guda uku bayan kokari ya taju yani ila ya taju a iya fi ta'allum wa tafaqu ila jiddi salasatu yana bukata wanda yake neman karatu da kuma neman fahimta addini bayan kokari yana bukata abubuwa guda uku wannan abun na uku shine almuta'allim a samu mai neman ilimi ko dole ya samu shi dalibin sannan kuma wal ustaz sai an samu malamin wal abu sai kuma an samu mahaifi kaga he ce in kana fil ahya mahaifi in yana da yarinta ma'ana in akwai shafuwa mahaifin yana raye uba yana da yana da yana taka rawar gani wajen ɗaure ma ɗan shi gindi yayi karatu idan mutum za ga mahaifin shi yana raye to dole ne za ga ya tsaya mushi idan ya sa shi a hanyar da zai yi karatu ya kai shi makaranta in karatu ne ya biya mushi in hanya ta dora shi in littafi ne mashi da ya saya mushi malaika cewa an shaza ne shekul imamul ajallul ustaz sadiduddin a shirazi ne shafi'i wannan malamin ya tafi waka yake cewa aljiddu yudini kulla amrin shafi'in والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان ضدان يفترقان أي تفرق وأن ما لم يكن سوى الجد يدني كل أمر شاسع يكن سوى قوقري yana kusanto da dukkan wani al'amari mai nisa kokari yana sa mutum ya samu abin da yake da wahalar samu abin da yake da nisa a gare shi kokari mutum yana sa ya samu yake cewa kai wal jiddu kokari yaftahu kulla babin mughlaq yana bude dukkan wata koha ruwa duk wata koha da aka yi to in dai mutum yana da kokari yana da himma zaga ya samu an bude mishi yake cewa wa haqqu khalqillahi yake cewa kai mafi cancanta a cikin halittar Allah wanda ya cancanta a cikin halitta Allah bilhammi ko wanda za a ga an jarrabe shi da yanayi na bakin ciki wanda kuma shine ya cancanta inda a ce zai cancanta ya samu daɗi amma za ga an jarrabe shi da wani ciki yake cewa imru'un zu himmati za ka samu mutum ma'abocin himma ga himma amma kuma yubla bi aishi da yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi sai a jarrabe shi da kumcin rayuwa yana da niyya akan karatu amma kuma kawai sai ya shiga cikin al'amurra wasu halaye su su sa shiga baya ce kasa yin karatu yanayin babu ko kuma rashin wayan da sauransu malaikata wa min dalili ala al-qada'i wa hukumi kuma yana yana daga dalilin qaddarar Allah da kuma hukuncin Allah shine bu'usul ladibi za ka ga wani mutumin da yake da kaifin hankali mai tunani mai ilimi buksa an jarrabe shi da rayuwa mai tsanani da rayuwa mai kunci sai amma zai ga wajibul aishil ahmadi sai ga mutum kuma wawa wanda ma ba karatun bane a gaban shi sai ga kuma an bashi rayuwa mai kyau rayuwa ta wadata sai ke cewa lakin yace amma yanda abu yake mawrizik alhija wanda aka arzuta shi da kashin hankali kawai malgina za a haramta mishi wadata sai ke cewa diddani wannan abubuwa kishiyoyi ne guda biyu ya fitar gane suna rabuwa ayyuka sauƙin dukkan rabuwa ma'ana ba su haɗuwa wannan baiti ne malam yake hudu ba aya ba ce ba hadisi ba ne amma dai tajriba tana nunawa al'amura ne da gobe na da gobe suna nuna ne ga mutanen kirki su ne Allah subhanahu yake jaraba to shi kuma wannan jaraba ce su kuma wanda ba kowa ba wanda ma ba sa kan hanyar Allah su ne kuma Allah zai wadata da rayuwa wannan kuma su kuma ta lalace amma dai ana samu mutum ga wadata ga kuma ilimi ga himma ga kayan hankali sannan kuma ka samu mutum ba ilimin ga wawanci kuma hallo ga tsuncin rayuwa amma wannan ba wai wata sunna ba ce a ce wai duk mutum wanda yake kan hanyar Allah sai Allah ya jarrabe shi a'a yau haka ne mu kalli rayuwar sahabbai sahabbai su suka yi kowa tabbatuwa akan hanyar Allah amma kuma wadata akwai akwai wanda ba su da hali a cikin su amma kuma akwai masu kuɗi in ka dauka su Usman bin Affan masu kuɗi ne kuɗi ma na gaske wanda inda za a iya kira daga kudin su ma a yanzu to su masu kudi ne na gaske dan Usman bin Affan har yanzu har yanzu akwai dukiyar shi wanda inda akwai magadan shi da sun ci gado har yanzu akwai wata otal a Madina wadda otal yin usman ce da sunan usman aka yi ta Na'am.
wannan rijiya da ya saya rijiyar da ya saya a wadda ake ta biyu wuce ce biyu ruwa ina ji wadda ya saye ta manzo Allah ke cewa zai wanda ya sayi wannan rijiyar Allah zai zai zai mushi lamunin aljanna saboda rijiya ce wadda Yahuda suka mallake ta in an je za a sha ruwa ana tashin wahala kawai Usman ya je sai wannan rijiyar to da wannan rijiyar yau aka zo aka waye gari aka gina otal a Madina wannan otal ɗin kuma har yanzu tana ta kuɗi da wannan kuɗin ake taimakawa musulunci ake tahiyar da al'amuran da ya shahi masallacin Makka ko masallacin Madina kaga wannan wakwafi Usman ne za a je yaki ma manzo Allah ya kwadaita da cewa a taimaka a taimaka Usman da ya tashi ma sai bai sai da ya ba da doki 900 kowane doki kuma da da abin da ake bukata da guzuri da kayan yaki kawai mahayi za a je a nemo su a lokacin nan ne Usman ma- a lokacin ne afan manzo Allah ke cewa to daga yau ko ma dan ga Usman ba da haka ne babu wani abu da zai cutar da Usman bayan yau ma'ana komai ma ya je yayi in dai aljanna ce Usman ya same ta to kaga sabai masu kuɗi ne akwai irin su Abdul- Abdurrahman bin Auf su ma masu kuɗi ne yan kasuwa kaga inda a ce idan mutum zai zama to yana kan hanyar kirki Allah na jaraba shi kaga da sabai ba sai wannan ba amma dai wannan kuma sunna ce ta Allah za ga akwai wanda Allah subhanahu wataala yake jaraba su da wannan yanayi akwai kuma wanda baya ciki malai yake cewa wa anshada da gairihi haka nan wannan malami ya wa unshitu afwa- wa wa wa- wa unshida wa unshitu ko wa anshadtu na bi ghairihi hakanan ma na tafi waka da wani shi yake cewa tamannaita an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal junun fununu wa laysa iktisabu al mal duna mashaqqatin tahammaluha fal ilmu kayfa yakunu malai yake cewa wai tamannaita an tumsi faqihan munaziran yanzu kana gurin kana so ka zamanto malami kana so ka wayi gari ko ka zamanto malamin fikihu masanin addini munazirin wanda za a zo ana munazara da shi ana neman ilimi a wajen shi bigari ana'in ba tare da wahala ba sai ma da ce to ai wal jununu fununu hauka ma kala kala ne to kai wannan ba san mana ko wani kala ne wannan ko ba wai dukiya ba ba wai ilimi ba duk abu duniya an kana so ka same shi ba tare da wahala ba wannan kuma abu ne wanda bai yi ba yasa malai yake cewa ma walai sabtisabul mali duna mashaqqatin yake cewa kai ko da neman dukiya ma baya yiwa in ba da wahala ba sai ki ta tahammaluha dole sai an samu wahala wanda dole mashaqqatin tahammaluha ko da neman dukiya baya yiwa inda in ba da wahala mutum in ba da wahala ba wanda mutum zai dauke ta sai ki cewa to fal ilmu kayfa yakun to ya za a yi kuma a ce ana neman ilimi amma ko ba su a sha wahala ilimi dole ya na sha wahala ko da fa a cewa ko da a ce akwai wadata akwai dukkan muwaye inda mutum yake so to shi kanshi neman ilimin ai wahala ne ka zo ka haɗu da wani karatu mai wahala kana so ka haɗu da shi ya ba ya ka kasa da shi ko wata magana kana so ka fahimce ta ka kasa maka fahimtar ta ka je ka dawo ka je ka dawo wannan sunnan neman ilimi ce shi yasa ko annabi Musa alaihi salam ka kalla gani annabin Allah ne lokacin da Allah ya umarce shi ya je wajen Khidir ya ƙara mashi ilimi akan wasu abubuwa da bai sani ba da suka je suna neman Khidir da ka sha wahala sai da annabi Musa da kashe ke cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun haɗu da wahala a wannan bulaguran namu to da aka bulaguran da mai limi dama haka yake malaki cewa qala abu tayyib almutanabbi yake cewa walam arafu walam arafi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirin ala tamam yake cewa kai daga cikin aibubukan da mutane suke ga ban ga wani aibu ba mafi zama aibu yace ka naqsil qadirin ala tamam kamar ragewar wanda suke da ikon su cika za su yi su rage shine ka naqsil qadirina kamar waɗanda alqadirina wanda suke da ikon su zo da abu yanda yake sai su rage su ki cika shi shine alqadirina ala tamami wanda suke da ikon su cika wannan abu sai ga sun rage ma'ana kawai wanda zai iya tashi ya je ya nemi ilimi ya fahimci wani abu sai ga kuma ya kasa wanda Allah subhanahu wataala ya yi fahimci duka abubuwa ga kuɗi an baka ga wadata ga mahaifinka yana kama maka ga komi amma kuma ka kasa zuwa kai wannan abu ko kuma a ce ga dama an ka maka ga malami a kofar gidanku ga littattafai kana da kawai bakinka da shi to da shi kawai kauto ne ka isko shi kuma wannan ya gagara to wannan aibu ne in ji mutanabbi kuma mafi aibu a cikin mutane yake cewa wala budda lil wala budda li talibil ilmi ko wala budda li talibil ilmi min sahril layali sannan kuma wanda yake neman ilimi ba makawa dole sai ya bi dare sai ya ana idan shi bauchi wajen yin muraja'a wajen ga wajen bincike akan wata mas'ala wajen yin munazara wajen yin nazari duka sai ya bi dare yake cewa bi qadaril kaddi tuktasabul ma'ali faman talaba al-ula sahira al-layali تقوم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي علو الكعب بالهمم العوالي وإز المرء في سهر الليالي yake cewa kai bi kadarul kaddi gwalgwadon wahala ka ne tuktasabul mali ko kace gwalgwadon wahala ne ake samun ɗaukaka kowa da gwalgwadon wahala shi duk wanda kaga ya sha wahala ya sha wahala to karshe kuma ya samu wata daraja to gurgurdan wahala da ya sha ne yake cewa faman talaba al-ula wanda yake neman daukaka sai ga layali to yana idan shi bauchi ya tashi yayi sallar dare ya tashi yayi addu'a ya tashi yayi azzi ya kai yayi karatun shi yayi muraja'a yayi nazari in yana so ma ya yake so in yana so ya samu daraja ko a exam in an yi to ya tashi yayi revision yake cewa tarumul izza kana neman daukaka sun matanamu laila sannan kuma kana bauchi da dare yake cewa to da an gaya maka ya gosul bahara wanda yake wai man talaban la'ali wanda yake neman gwal yake so ya huddo gwal ya gusul bahara to yana yin nutso ne a cikin teku sai ya je ya yi nutso ya shiga cikin teku tukwana yake huddo wannan gwal ɗin to na kai man kana son ɗauka ka je ka tashi ka hana idan ka bauchi malaki cewa ulul ka'abi ɗaukakar darajar mutum bil himamil awali tana tabbata ne ta hanyar himma madaukakiya in kana so ka samu daukaka madaukakiya to kai kai himma madaukakiya yake cewa wa izzul man daukakan mutum fi sarin layali tana nan wajen bin dare da yake idan mutum yana bin dare ko akan wani in ka dauka shi haukal haukar bin dare ko akan neman duniya ne mutum yake bin dare kawai yana aikin dare ko yana ya tashi wani abu da dare kwana bauci to za ga ya samu abin da yake so saboda shi dare sirri ne lokacin da wanda yake saukowa Allah subhanahu wa zai san ko ya rinka tambayar bayi me kuke so a baku a lokacin nan duk wanda ya wuce wani abu Allah subhanahu wa zai bashi to kaga bare kuma wanda yazo yana neman ilimi kaga shi wannan mai babi aula ma Allah subhanahu wa ya bashi yake cewa taraktu an-nawma rabbi fil ومرام العلا من غير كد hakanan أداء لهم في طلب Aha, yawa.
An tsallake guda.
a to ai mu bar maka ayin da ke anamu taraktu an-nawma rabbi fil layali yake cewa na bar dare ya na bar afu na bar barci a cikin dare ya ubangiji yace na bar barci na bar barci a cikin dare ya ubangiji li ajli ridaka dan neman yardalka ka yarje mini ya maulal mawali ya majibincin lamarin mai- ma- ma- bayi shine ya majibincin lamarin bayi wa man rama al'ula min ghairi kaddi duk wanda yake neman ɗaukaka ba tare da ya sha wahala ba mala yace ada al'umar ya ko ya turatar da lamarin shi mana ya bata rayuwar shi ne fi talabil muhali cikin neman abin da baya samu ba mana cikin abin da baya iya samun shi ba kawai yana so ya ya ba kan shi wahala ne mala yake cewa dan haka fa wafiqni ya Allah ka sa ka datar da ni ka sa mini gamdakatar ila tahsili ilmin izuwa samun ilimi wani ilimi sannan kuma wa balligini ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ƙololuwar ɗaukaka mala yake cewa a wata waka da yau ne ka watan namu dubbaiti yake cewa a wata waka man sha'a an yahtawi amalahu jumalan falyattakhidh laylahu fi darkiha jamala mala yake cewa wanda a an dan an kawai wanda muka tsallake wa qila ittakhadha ittakhidh layla ittakhidh layla jumalan tudrik bihi amala yake cewa an ce ka ruki daren ka ya zama maka kamar wani raƙumi shine ce tudrik za ka riska da wannan daren naka amalan burukan ka ruki kenan ka ruki daren zama kamar kamar raƙumi to za ka samu ana ko abin da yake so ka ruki daren ka shine wajen neman abin da kake so na bukata kenan ka tashi ka bauta ma Allah cikin dare qala al-musannif malam yace wa qad ittafaqa li nazma wa qad ittafaqa li nazma fi hadha al-ma'na ni kuma na samu wata ma'ana a wannan ma'ana na samu wani baiti yake cewa wannan baitin shine man sha'a an yahtawi amalahu jumala duk wanda yake so a tattara su mishi da gogace gogacen shi da yake so a rade mishi si waje guda yake cewa to falyattakhidh laylahu ya riki daren shi jamala kamar matsayin raƙumi fi darkiha wajen riskar wannan gurin nashi mana wanda yake so ya samu abin da yake so to ya riki dare ya neme ya zame mishi abin neman abin da yake so kamar ya riki dare a matsayin wasila kawai shine ya tashi da dare ya addu'a ya tashi da dare bauta ma Allah yana so ya samu abin da yake so shi ne ke cewa aqalit da'amaka to ka karamtar da abincin da zaka ci kai ta hazabihi sahara dan saboda in kana so ka tashi da dare ka ji ka kana ka ji ka kana me ake cewa ka ji ka cikin nishadi cikin ƙarfi to ka ci abinci kaɗan za ka kwanta yake cewa in shi ta ya sahibi in kana so ya kai abokina an ta bulugal kamala in kana so ka kai ka samu kamala ka samu cika a cikin lamarinka to idan za ka ci abinci da dare ka ci abinci kaɗan in ka tashi za ka yi ibada sai ka ji ka ka tashi da nishadi wa qila malik yake cewa man ashaga nafsahu bil layl duk wanda ya hana idan shi ya hana idan shi bauci da dare faqad farraha qalbahu bin nahar ko za ka ga a waye ya waye gari yana mai farin ciki yana mai nishadi mana babu wata damuwa da yawa cikin shi mala yace to dan haka wala budda babu makawa da dalibin ilimi ga mai neman ilimi min al muwazabati game da kwazo ala darsi akan darasin shi wa takraru da maimaitawa fi awwalin nahari a fi awwalin layli afwan a haukon dare wa akhirahu da karshen shi malik cewa fa inna ma bainal isha'aini saboda tsakanin isha guda biyu tsakanin magariba da isha wa waqatu sa'ari tsakanin kuma shine lokacin sahur daga ƙarye hudu zuwa asuba zuwa asalati waqtun mubarakun wannan lokaci ne mai albarka dan shi lokacin sahur dama ya tabbata lokaci ne mai albarka shi yasa Allah da yake yaban bayan shi yake cewa wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur ne suke yin suke yin istighfar muna iya tsaya anan insha Allah ta'ala abin da muka yi daidai Allah ya magana muka samu sun kana da fata mana da ba sai na gaba sai mu ci gaba da yanda muka ga insha Allah kuma sai mu dakata ma sai yau kun da da wannan insha Allah gobe